سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da sake dawo da wannan zafi inda muke karanta wannan zafi misalin albarka na a sauran tsamiti na imamu tsamiti Allah ya kushe inda sati wuce da ya gabata na gama karanta babi na mata fi ma ke bahari annabu za mu tashi a ban wa za a bin tashdidi al-qawli akale za mu tashi ba ma za a bin tashdidi al-qawli salati fa alhamdulillah masha Allah na ba wa za a fi nadhi bawl al-gulami qabla an yahtalima a qabla an yasama wannan babin zai magana akan bawalin yaro yadda ake yi ba masa ruwa ma'ana yaron da bai fara cin abinci ba yana shan nono kenan idan ya yi bawali ya yi ruwa ake yi حدثنا قتيبة وعمر بن مني قال حدثنا سفيان بن عبيدة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت تولى سوى دخلت بابن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم da kansu bibni li na shiga da wani yaro nawa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai akuli da ama wanda yaron bai fara cin abinci ba ba na alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro yaro sai masa bawo da abi ma ni manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam karuwa rashin alaihi sai ya ruwa akan wannan bawali da aka ma'alu shaidi cewa lafiya kai ama bai kai fara cin abinci ba fara cin abinci ba ma'ana shi ne ma'anar shahidi kenan akwai da suka tashi wannan kawai na yaro ma'ana yaron da ake magana wanda bai fara cin abinci ba da ya fara cin abinci dai to ma'ana shi kenan hukuncin su dai ko yaro ko ainihin yare bawo ma a kala yake cewa wani babi a cikin wannan babin an yi magana an karɓo hadin kan ali daga sayyidina ali wa zainaba da zainaba rubama ta fitin halin da wajen kuma fadlin ya fara ابن عبد المطلب وعبد الزبي وعبد الله بن عمر وابي ليلى وابن عباس بسوره بن وانا حديث قال ابو عيسى امام الترمذي وقول غير واحد من اهل العلم wannan magana magana sun kai da yawa ne ba magana sun kai bare kan wani da min hal ilmi ne min asabi da bi inda ka sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana da yawa da cikin masu ilmi sama da mutum da yake magana nan inda ka sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi kuma malamin da wasu suka bayan duk kamar Ahmad Imam Ahmad wa Ishaq kawo suka sai yin da kokorin gulani ana yi kokorin yaro ya yi biyu da ne wai kuka kokorin zariya da kowane ainihin yarinya sai kuma wankewa ake yi ba yi yi ba hada malamin amma amma wannan kafin su fara sun za a yi ma idan su fara sun ne su da jami'a sai a wanke shi ainihin gaba daya da haka wannan hadisin da aka kawo musamman na baya sun cewa rashin bayan kodin rami wa yankurin kodin zariya a cewa ana yi fi da namiji da ya kawai a wuri cikin wannan yara ƙanana ko kuma ana wankewa idan fasiri ba da miji ba malamai sun kasu gida uku ainihin wannan magana din yayin da wasu daga ciki sun tafi akan zahirin hadisin musamman mutanen abu hanifa akan cewa lallai shi wannan hadisi kawai dole ya aiki da shi idan yaro karami ya yi ko wani kisirin zai manye faruwa ya fita idan kuma sai a ainihin wani sannan sai wasu masu a wannan hadisin bai inganta ba da ife ne da aka ba za su yi aiki da shi ba kawai abin da suka dauka shi mai suka dauka a cikinsa bawali da ainihin namiji da ainihin namace duka wankewa za a yi saboda haka imamu malik iya daga cikin maliki ya sa kan wannan martaba din a wanke ma'ana duka su zubin da ainihin nan wasu kuma wanda daga cikin nama a kan tsarin maliki ya zo suka ce ana yayyafi ne kawai a gaba ɗayan su da na namijin da na mutum suka yi bin ya isa cikin cewa ai ma'ana yoran shi wai zaune na duka kawai su zaune saboda ruwoyi ne wanda ana aiki da su a wajen wankewa ma'ana ana iya cewa rasha amma ma'ana nasara ana iya cewa da zama ma'anar sa duka nasara da aka so a wurin sauran hadisin yurashu wa wa ainihin wa yuzaru nan duka wai yuzaru nan dukkan su ma'ana kawai yurashu ne ana ainihin da aka so su kan wannan ko da aka ma'anoni guda uku amma dai maliki ya ta cikin guda biyu ne kamar yadda kuma sai cewa a wanke su kawai na bisa zama sai kuma cewa a ainihin yayyafi gaba daya ba sa da cikin wanda suka bambanta a raba ainihin gida biyu ba wa mata a cikin wani bayan kan tsaramu wannan babin zai magana akan kowane duk abin da ake cin nama in ainihin a raniya ko ainihin rago ko akuya ko da zai maka wanda duk abin da ake cin nama ba to ya kun su kowane a tattara hafar yin muhammadin wasu amfani a tattara hafar yin musulman tattara hafar yin musulman حدثنا عبيد بن عبد الله بن عبد أن نافع من قرينة سوى وصف قبيلة لكن قرون قرينة قدموا المدينة انظروا إلى المدينة فاستوروها تسلك سوى سنجر المدينة في سواني ma'ana akan iya kin zama a cikin madina a kin zama a cikin wuri shi da istawa amma ba shi a cikin zuciya ba a cikin ka sai ya ki a dabtin yanayin wayan wurin kamar misali mutane suka saba da wurin su sanyi idan suka zo wurin da ke da zafi sai su ta kuraje ko su zazzabi ko su yi ta karatu a cikin istawa hazar makara ma'ana ya yi girma a wani wuri a bawan kiyar cikin su da yawa cikin su ne ya yi abin ya ci ya ci karɓar sa a kuma da wasu kan zawo su wasu wanda bai karɓe shi ba ko bai da wasu bai to shi ne fastawa fastawa ma sai cikin su ya ci karɓar madina ba a saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblis sadaka Allah sallallahu alaihi sai aika ya mutu akwai raguma a bayan gari na zakka a kawo ku sai guri mai kiwon su zauna a idan ka zauna a wannan garin qala da ishra ku min albaliha ku sha nonon wannan raguman wa abwaliha da bawalinta sai su maganin wannan ciwon da ya bayyana ma'ana a cikin namun yau da aka abin da wasu da suka sanar da ko fa qatalu ra'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka je su sai su kashe makiyayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والله يبلع سوى كرة رحمة سوى كشي بجي هاي سوى كرة رحمة وقت سوال الإسلام كيف سمع يريد سوى كشي سمع برمولن فأخذي بهم النبي صلى الله عليه وسلم سيبوا أكبر ذا كاوس ذا كاوس قرين مضى الله صلى الله عليه وسلم فقد أعيدهم بيك أن يرسوا وأرسلهم تكبابون سبيل خلاف الأسكين صعباني أيش حال الدامة أيديهم كبابون وثمل أعينهم yi lalas kuma ga idanuwarsu lalas shi ne ma'ana a raka da mutum wani abu a yi da kamar na me ake ce masa riba a kunce kamar wuta ko lalas ko lalas ɗin da to shi ne sai a kusa sai aka musu lalas a idanuwarsu na tsakiya yau haka musu tsakiya a idanuwarsu wa alƙamun fil harra manzo Allah ya ce sai wata su a cikin wata rana da ainihin zafi ma'ana wanda ke kama kuma wuri a ya wurin su madina wanda ainihin akwai zuwa kuma wannan wurin da kuma ainihin zafi saboda haka sai ka je ba zuwa wannan wurin suna mai ma'arufu ga aini a kala ana suna mu ana sake cewa kuntu a ranar hadafin ina ganin wani daga cikin su ya kuddu al'arza bi fiye yana ainihin kogan kasa da bakinsa a sha ma zuwa suka wa rubama kala amma yawan amma da yake cewa يكتم الأرض فيه بحكم يكتم الأرض لن معنى يكتم الأرض هنا إذا كتاب فيه دباكرة حتى ما جوار سكر وعلى من سنة وقال أكل سوا وأنه كنت تمنى الله صلى الله عليه وسلم يمكن نم ainihin abubuwa guda biyu ne imma saboda wayannan abubuwa guda biyu nan suna da cikin abin da aka hana yin aiki da su kin lalas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'ana goro da wuta Allah ne kaɗai yake ji moro da wuta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya shafi a ainihin shi ma yin ainihin abdullahi bin kilabin abin da ya shafi wannan a daddatsa mutum ta wannan wurin shi ma hadisi ya hana hadisi ya hana wannan salafin to don haka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wayannan wannan an mutu hukuncin nan kafin a haramta yin wannan hukunci kafin a haramta wannan abuwa guda biyu wasu wasu sai a ai da suka kashe wannan makiyayen rakumin abinda suka yi masa kenan shi wannan makiyayen rakumin barakuma sun yanke masa hannunsa da kamarsa an kira fitin sannan kuma sun sa masa wannan lalatin ai da nasu sun masa wannan lalatin ai da nasa da aka kitasi ne masu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa haka bil ayyi wal ayna bil ayyi wal ayyi sunna sunna sunni wal sunna kitab ba aya ta wata haka ba saboda haka dan haka kirki sa manzo Allah mun sunna hukunci قال أبو عيسى يوم ذلك قال حديث عن ابن وقد روي من غير وجه أروي تشبع تلك أيام الأرض تكالت هو قول أكثر أهل العلم وأنا شيء فإن لم يوى على تسليم ما لم قالوا ستة لا بأس باب وزي بول ما يقول لا بأس da ba wani duk abin da ake cin namansa saboda haka mahallu shahidi a hadisin shi da aka ce ita da gomin albaniya wa abuwaliha duk ku sha nonon rakuma kuma ku sha kawalin rakuma ne saboda haka shan bawalin rakumi ba da sa ba ne duk dabban da ake ci bawalinta da bayan gidanta ba ainihin da sa ba ne da haka idan mutum ya ga ya taka shi in ya in kama kabarsa ne ma in ya da ruwa ya wanke in bayi da ruwa ya dan karkade ya sallarsa haka sallarsa ainihin ta yi bayan gidan dan adam shi ne yake ainihin ma'ana da sa sai ita wannan dabban in za ta in tana cin da sa ne to anan kam lallai bayan gidan da kawai su zai masu da mana da حدثنا مغرب بن صالح عن عارض البغدادي حدثنا يا ابن ليلى قال حدثنا يا زريع حدثنا سليمان الشيمي عن انس بن مالك قال انما صمل النبي صلى الله عليه وسلم لانهم صملوا اعينه هذه انس بن مالك yace wa ai kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa idan su wannan lalas ne saboda su ma sun yi wa ainihin wannan mai kiwo ko masu kiwo a ma'ana lalas kenan a wanda bayan kenan ba ba rahi bane ma'ana suna da yawa kenan da haka ke fasu ma mai musu amma dai mun riga da mun sani cewa mun tuna addini ko da mutum daya jama'a su saka ruwa kace to su ma za ka yi su gaba ɗaya su da kashe wannan mutum guda ɗayan nan ba za a ci ainihin za a kashe ɗaya cikin tsoron ainihin a basu in dai taro suka aikata ɗaya da haka in ma makiyayi ɗaya ne za a kashe su in ma ainihin a da yawa ne da haka za a kashe قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد ابن زريع wani hadisin garibi ne mai mai da shi garibi ba mu san wani daga cikin mutane wanda ya faɗi wannan hadisin kuma ya danganta shi daga akan yanzu da ibnu surayhin ba amma mun san shi inda aka danganta shi akan wasu mutane daban-daban amma danganta shi da yanzu da ibnu surayhin to wannan ta ta wannan hanya ta kadai muka samu ko ma'ana kawai kuma wannan hadisin shine ma'anan fadin sa ta'ala wani zuwa kitab ma'ana idan aka yi hutun miki to akwai kitab ma'ana za a rawa gurgurdan abin da ainihin aka cewa wannan din ciwo mutum sai ba a matalin ba ne mahalaka ba ne idan misali mutum ya harbe wani a ciki da kibiya ko da ainihin bindiga misali amma sai zama da cewa an samu damar an masa magani har ya warke to da haka idan aka zo ba za a ce wani zuwa shi ba shi ma a harbe shi a cikin sa ba a in an yi wannan aiki din wannan da kyan aka sayo shi wannan kuma ba a sani ba ko a irin wannan din zai shi kuma zai mutu kuma ba a sai an zo ramawa karama sama da abin da aka yi maka ba haka kuma ainihin ya jiki ya ya faye masa ainihin fatar kai har kuma wasu ta bayyana misali to nan ma aka yi ne magani a cikin hikima da ikon Allah ya warke to ba za a sai shi kuma wannan wanda ya masa kan zo za shi kuma sai an masa irin wannan ba domin za a iya hakan hakan shi kuma ainihin wanda zai yi mutu kaga an haura ma'ana abin da shi yi kenan za ka irin misalin idan wani ya ce wani ciwo to ma'ana wannan a sai dai a yi a ba da ainihin diya sai a yi magana ainihin diya ya biya diya ba ma za a fi ruhi min rihi wannan babin zai yi magana alwala saboda ma'ana rihi da mutum yayi a ma'ana kenan a wannan hadisin yana magana kan cewa za a yi alwala idan mutum ya yi rihi amma mutane fahimta kamar yadda muke faɗi shi karatun hadisi ma'ana kayan aiki ne in aka sai abu kayan aiki to sai an ɗauki wancan an ɗauki wancan an ɗauki wancan an gama sai a shidda abu ainihin guda ɗaya da haka ba wai misali dukkan wani hadisi da ka shi dole sai ka aiki da shi ba ana gamawa za ka dole a baya biyu shi kuma ya maka misali ya to an yi dukkan wannan hadisin ko an yi kaza an yi kaza saboda haka wannan shi ne magana akan hadisi ne ma'ana hukunci na farko wala Allah hadisin da farko yana aiki dukkan su aka yi ana shi wannan hadisi na cewa idan mutum ya yi rihi sai ya sake alwala a sai ya ai ai sai ai maza a maza a cikin wudu'i min da rihi a wannan ka haka ne na ɗauka na abin da ya shafi a ma'ana tsarki akwai wani hadisi da ya zo yake magana cewa idan mutum ya yi rihi to sai ya sake tsarki wannan hadisin ba aiki da shi saboda akwai hadisin da yake cewa malisar jami'in falaisa minna zana cewa duk wanda ya yi tsarki don fitar rihi to baya tare da mu ma'ana rihi ba a masa tsarki amma da yana yana kare alwala to wannan hadisin na alwala ne حدثنا ابو قتيبة وعن ناس قال حدثنا وكيل عن شعبة عن قريش بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضل صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح باب الولاء ساكي الولاء sai mutum ya yi sauke zihin auren ko ya tafka ta fita a duk wani kuɗi zai sake a gura. Kala Abu Isa ma za a ji suna suna sai ba suna ku ne mutu a suna suna sai ibn Muhammad ibn Sa'ad Salim ibn Abi Salim na bi ana abi Hurayra da anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fil masjid idan dayan ku na cikin masallaci ko da dari a gidrihi baina aliyadai tsakanin duburarsa fara ta kare fita har ta yanzu a saboda har ta yanzu sauti awa yanzu zai biyan ko ya zai yi sannan ainihin ya fita ma'ana shi nan yakan iya zuwa idan kitsa wa mutum ko ya cikin kamar ya dan murna kaɗan sai sai kamar ya yi rihi to in dai mutum ya samu kansa a cikin wannan wasuwasin to ya tsaya tukuna sai ya ji in rihi in sautinsa ko ya ji ainihin ainihin wari misali ya bayyana ko makamantansu to anan sai ya tashi zai sake a zaura in ba haka ba gaba da ainihin zaman sa cikin masallaci shi da yake masa wannan حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عواد بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضا للي الله bai karɓar sallar da yau idan ya yi ainihin kari har sai ya sake alwala saboda haka shi wannan rihin nan ma'ana lallai automatic ne shi yana kare alwala babu kuma sabani ainihin kansa قال أبو إسحاق هذا حديث غريب حسن صحيح قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد يا مسلم حديث علي بن تلك وعائشة بن عباس وابن رسول ما حديث صحيح في سورة من الحديث هو قول العلماء هم النشيد مكان معلمي ألا يجب عليه الوضوء الولابات وتبع كم ظلم إلا من حدث سياد كري يسمع صوتا أو يسريا سياد صوتي كما يجريه وقال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك يقول لا شك في الحدث ليه كنت عوضا كذلك فإنه لا يجوء عليه الوضوء على ما تبع كذبا حتى يستيقن إذن كان حتى يتبتر في وعلى الله يكرم يكثر أن يحلف عليه تبتر والذي يرمز والله لا يكرم ولكن يدعي الله وقال يقول إذا خرج من قبل المرأة ريح وتبع عليها الوضوء إذا دا فتزاد في الجريه كأينهم قبلتا واتورا بتدوري إذن كأيها بدو والردود لك الرب إذا رب السادة وهو قول الشافعي وإسحاق وأن شيء مكان يوم الشافعي وإسحاق في مكان أبو داود وأسمع وأن كان بيان لي نفرقوا أبو داود الشافعي وكنت أبو داود الشافعي أركع الإبادة نبيو أبو داود الشافعي شيري shi ko kwanto ba da yau sun kudiri a kan cewa a shakku la yi su bi shi ko kwanto bai tafiyar da abin da ya shafi yakini idan mutum ya tabbatar ya yi alwala sai ya yi kokwanton ya yi kari ya yi kokwanton ya yi kari to alwala su suna nan misali na tabbatar na yi alwalan azahar to la'asar ta zo sai na fara kokwanton shin na yi kari ne ko ban yi kari ba amma ya tabbatar da alwalan azahar amma na kokwanton karin kokwanton sa yake yi to shi ne a shakku la yaku bi yaqini wancan yaqini wannan kuma kokonto ne ya za ka dauki kokonto ka daura akan akan akan ainihin yaqini to kawai sai ka kada a cikin ranka sai ka kaddara kana da kawara wannan shi ne abin da malamai su a shakku la shakku la yaku bi yaqini amma kuma inda malamai ko suka sake sabani ko suka sake kusancin istifaki shine idan mutum ya tabbatar ya yi kari sai yake kokonton alwala ya tabbatar ya yi kari sai yake kokonton alwala to nan ma isma'an sun tafi akan cewa ya zai ya sake alwala tunda ya tabbatar da wannan kari din to wannan kenan yawa shi ne aka san wancan ko yawa shi ne aka san wancan aka abin da ya shafi kokonto to duk abin da ya shafi ibada wannan ita ce ainihin ka'idan malamai ke a shakku la su fi yakini kokonto bai tafiyar da abin da ya shafi yakini sai dai idan mutum ya zarba zuciyarsa ne ba da misali ko ta kamu da cutar kokonto ko dai makamantansu idan kuma ya je sake alwala yin alwala ce to ya kara haske dai akan haske amma alwala ce bata warware ba ka'idan malamai to wannan shine abin da ya shafi ma'ana kokonto kenan na biyu kuma abin da ya shafi rihi malamai sun yi sabani wasu sai sa suka kawo maganar gugurin ne kenan inda imamu ahmad ne sa kasance idan iska ya fita ta gaban mace to ta sake alwala isra da alwala suka ce iskan akwai wanda suka tafi akan cewa ita iska wanda aka saba fita din sai wasu suka tafi akan cewa ita iskan ce da zuka misali bawalin ya fita ai ruwan bawalin ne da zuka idan bayan gida ya fita ai ai asalin bayan gidan ne da zuka ba inda ya taba ya fito din bane yake da zuka sai aka take da yake sarki a ainihin abun ne yake da zuka to shin shi ma rihi asalin wannan iskar sai mai nazufa ko kuma ba ita ba ta take da nazufa ita ba to shi ne da suka yi sabani a nan sai wasu suka ce asalin iskan ba ta nazufa domin isa iskan daga cikin ka ta fito tun daga cikin ka ta fito biyowanta wurin da yake nazufa inda nasa yake bi shi ya ba ta nazufa tun da bayan gida yana biyo wannan wurin in ba haka ba ai mutum yakan yi gyatsa exactly da wannan rihin da yake fita amma da ke yana fita ta baki ne tun da baki ba nan sa ba a ce ya karya masa alwala ba mutum ya kayi numfashi iskar ta biyar daga cikin ta bakin sa ba a ce ya karya masa alwala ba to me sa ita wacce iskar aka ce ta karya alwala sai aka ce tana fitowa ta dubura ne dubura kuma wurin fitan da zuta ne to in kuma wannan dalilin ya sa ya zuta ta to ashe in yabe ta gaba ma kuma rama ta zama da zuta ne to haka ya sake alwala yau wato shi ne abinda imam muhammad ne sa suka tafi akan wannan istinbadin su kenan yawwa na to shi ne abinda ya faɗi wannan ƙarin bayani ba ma za a fi a tattun alfadulu ku ta yi wato ko tattun alfadulu محمود بن غيلان نعم لا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عمال بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu yake cewa inna Allah la yakmuru salata ahadukum idza hadatha hatta yajma Allah Allah bai ka san sallan da yau idan yayi gari har ainihin sai ya saki alwala kana abu isa hada hadithun gari ibn abdun sayyid ba ma za a tiro kudi minan nauni ina ga nazar نعم وهو قول العلماء أن لا يجب على الوضوء إلا من حدث يسمى صدر عن سير من يؤتى مرجع قوي بقى قول الشافعي والإسحاق لم تشبع منه babu ma za a ci ruhi minan naumi wannan babin zai magana alwala dan barci haddathana isma'il ibn musa kufiyyun mutumin kufa ne haddatha wa haddatha muhammad ibn ubayd al-muharibi al-ma'na wahidun dukkan su hanyoyi guda biyu amma ma'ana da yake qalu suka sai da sunan Abu Salam ibn Harbi al-Mulahi wa Abi Qasim ad-Darani al-Qadat an-Nabi al-Ali al-Ali ibn Abbas annahu ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam nama huwa qadim da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi yana cikin sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana cikin sujada hatta gadda aw nafaka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duka man manzo Allah yana ishari mana har manzo Allah ya ishari aula ko kuma dai irin irin numfashin da mai bacci yake yi bai kai matsayin fitari ba amma da an ji wannan numfashin an zo mai bacci ne da ya ji wannan sun makama da salle sai manzo Allah ya tashi kuma ya ci gaba da sallah fa kullu sai nake cewa ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kad nimta kaifa kai bacci kala sai ki cewa innal wudu'a alwala la yazibu baya wajaba illa man nama mustajiran sai wanda ya bacci yana kwance fa innahu idan laja'a istarkhat mafasiluhu saboda mutum ya kwanta dukkan wani za su sake saboda haka yanzu sake duk rasa ma za su hada za su sake inda sake riki zai ke fita ma'ana shi ne ma'anar sun da kan cewa shi bacci ba shi ne shi sa na kaji mai imai ma faɗa ko akwai al'adalu ma asbabu ko daga cikin asbabu zai kawo annabi mustaqim to shi bacci ba shi ne ke kare baccin ba shi sanadin kare a kare alwala ba shi sanadin karyewar alwalan ne shi yasa aka raba aka sai idan mutum yayi bacci amma yakan ji mai shiga da fita ya dan san abin da ke faruwa amma yayi bacci to Allah sa ba tawarware ba saboda inda yayi rihi zai iya ganewa amma idan ainihin yayi bacci har bai san mai shiga da fita ba ma'ana ya zama tasirin ke bai mai nauyi ko da tasirin ne ko da tsandere ne tasirin tasirin ne to da dai mutum dole sai sake alwala in dai yayi nauyi da haka yin nauyinsa shine mai kiyasin sake alwala shine manzo Allah ya faɗi a nan cewa bacci ya tabbata akan a sake alwala ya tabbata akan wanda yayi bacci a bacci shi yasa mutum idan a zaune yayi ma'ana zai wahala har yayi mai nauyin da ainihin manzo Allah ya faɗi don haka wannan wasu suka ɗauki hadisin a matsayin kawai baccin da mutum ya yi dai a zaune ne ko ba in dai ba a kwanci ba ne to bai karya musu a cikin mazahi imamu abu hanifa sun ce aka haka amma imamu malik bai ce to tunda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istarkat mafasiluhu to don haka yayi hukunci da ainihin nasiyarsa da ainihin wala'alla su wasu sahabbai da makamantansu amma a cikin mutane akwai wanda shi kuma a zaunin ma zai iya baccin da har yayi rigin ma bai sani ba don haka sai dora abu a kan tsatsayinun kawai in dai mai nauyi ne ko a zaune kake yi in dai ka tabbatar ya yi nauyi to kawai ka zai sake alwala tunda da yin rigi ne ma'ana karyewar alwala ko sun da ke wannan to wanda suka tafi irin abuwa ni wannan ko yanzu ne idan ka je ka saudiya Allah ta haka wani daga mutum ya yi bacci ya yi bacci ya yi bacci amma a da sallah kawai zai ga ya mike ya shiga ya da sallah to kare ba ka waki sun yi kirkir wannan hadisin da su mutanen abuwa ne ba saboda haka mu kuma mutanen malikiya ga ainihin da muka tafi da kuma dudodin mu da muka tafi a ainihin kansu to wannan shine wannan hadisin da yake magana قال أبو إسحاق وأبو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن قال كنت عن ذلك أنا عائشة بن مسعود وأبي هريرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون صحابة ما صلى الله عليه وسلم يبكي ثم يقومون الساجد ويصلون في صلى ولا يتوسطون بعد ذلك الولاء قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح قال إن سمعت صالح بن عبد الله لا سأل بن عبد الله يقول سوى سألت عبد الله بن مبارك أمن نام قائدا na tambaye shi ga wanda ya barci a zaune mutabidan yana kuma jingine ko a cikin gini ko a wannan kuma ya yi barci fasala sai ke cewa la wudu alaihi ba ba ya sake alwala ba mutum dai ba kunce قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعد بن أبي أروة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه بأن أبو العالية بقى بيرفع حديث با يعني شيء كان صحابي واختلف العلماء معلمين في ساباني في الوضوء الولاء للصوت سبوة المسجد فرأى أكثر مبيع صدق الله يدعو عليه الوضوء إذا نام قائدا الولاء متوجب أكم ثم إن يبسي أبوه أو قائم قواسي حتى أنا إلا وقتي أقل سيدي يا يوسي أبوه وبه يقول الثوري بن مبارك وأحمد وإن هدان السبني وقال بعضهم وسكت إذا نام حتى غلب على أقله إذا يبسي أر أكل إذا يحنك الإنسان وتبع عليه الولاة وتبع كلفة وبه يقول إسحاق حكى إمام إسحاق يبني وقال الشافعي إمام الشافعي سوى من نام قائلا وانت يبكي أزوني فرعى رؤيا حري وفرقي أو زارت مقعدته حكم أبن لكي زوني أكن سنجفاء يقول سكفن كذي راسي لوصل سبون إنجدي لوصل سبون إنجدي بسي فعليه رؤيا الولاة وتبع كلفة معنى شما ليس مجيبتي من وي لكن الولاة ba ma za a fi ruhi ma gayyaratin nawo wannan babin kuma zai magana akan alwala saboda sin abinda ruwa abinda wuta ta taba shi ma'ana abinda aka dafa da wuta ko abinda aka dafa da wuta idan mutum ya tice zai saki alwala ko ne aka dafa da wuta a an dafa shi da wuta misali ko ainihin duk abin da ka san wuta an yi sarrafa shi a wajen dafa wannan abin to wannan hadisi zai magana akan cewa idan ya ci zai sake alwala sai dai da gani kamar dan yi dan dibiro da wani duk abin da wuta ba ta ba shi ba wani kuma ba ya sake alwala ba to amma dai wannan hadisi shi ma ra'ayinsa kamar yadda za mu ga wanda kuma suke aiki da shi har gobe باو ما جاء في ترك الوضوء آه باو ما جاء في الوضوء ما غير النار حدثنا عن وابي عمر قال حدثنا سفيان بن ويس عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي من الله صلى الله عليه وسلم الوضوء نعم في النار الولاء على اي لك ابن له ذات تبع ولو من ثور اجل كولا لك سور تبيني كولا سور تبيني تبيني ابن ده ake naman rafuin nan kan dauki daya ka dan si to sai ka je ka sake alwala kada ki cewa fa kala da ibn abbas da abu hurairah ya tsona hadisin sai da ibn abbas ya ce masa ya abu hurairah ya kai abu hurairah an da wasa min al-dumuni an da wasa min al-hamim shin za mu yi alwala in muka dan sha mai haka kamar mai shanu za mu yi alwala idan muka sha ruwan dumi da shi ruwan dumi sai shi ma wuta ta baci kawai muka sha ruwan dumi sai mu sake alwala ma'ana kenan kamar yana inkarin maganar sa ta kuma zama masa ba kamar yadda muka faɗi wani daga cikin abin da manyan malamai suke kiran sa a illa cikin hadisi wa fi illa a kawo hadisi a gurin babban malami ko babban shehin hadisi sai bai sai maka ƙarya bane sai kawo wani maganar da take dan akasi da abin da ka faɗa yau da abin da kira sa kaman bai abin bai karɓa gamsuwa da shi ba to sai a ce wa fi illa a cikin sa akwai illa wanda kuma a in ka bi sassalan hadisin sahihi ne amma saboda wannan maganar da babban malamin ya faɗi a kansa kawai sai ka zace wa fi illa to wannan shi irin wannan kira la yuna ba zai hibru umma ne saboda haka dai sai kuke abu mure da wannan hadisin naka idan muka dan da liman shanu muka sha ko muka sha ruwan wani mai ko muka dan sha ruwan dumi ma kawai mun saki alwala kenan to bi abu mure sai masa a sai ke cewa kala fa kala abu mure sai abu mure sai masa ya bi na aki ya kai dan uwana idan ka mai ta hadisin a rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu masalan karka dinga saka misalai karka dinga saka misalai abin da yasa Abu Hurairah ya masa wannan a kawo magana da muka yi kwanakin baya shi hukunci a addini akwai abin da ma yu'rafu illatu akwai ma la yu'rafu illatu akwai abin da ake sanin dalilin da yasa aka aka wajen da muku wannan ba ga muku wannan akwai abin da kuma ba wanda ke sai ga muku abin da ake gane dalilin sa akwai wanda hankalin ka zai iya ganewa akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi abin da ba a ganewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma hankalin ka bai sai gano meye dalilin da yasa aka sai kai wannan abu ba ko hadisi a ji addini ya da wannan abu abin da yake so ya gawa Ibn Abbas kenan shi yasa ma hadisin da sayyidina Ali ke magana kan cewa da a sai addini ana yin sa da ra'ayi kuma komai sai an gane shi da da mutum ya rasa ruwan alwala da sai a sai masa ya nemi kille ya dan bukkoke kauminsa ba a sai masa ya dauki kasa kuma sai sake shafa wannan gaban ba don haka hankalinka ba zai taba gane me dalilin haka ba ruwa aka sai ka dauka kai ta wankewa ka wanke har sau uku har ma an galaba a sai ka zo ka sake wanke wurin to amma da aka rasa ruwan kuma da ba ta to ka nemi dan kyalle ka dan zuka ruwan ka dan goggoge in ma baka zuka ruwan ba in baka samu ruwan zukawa ba kakkade ainihin yan kora su ka sai kai sallah ba a faɗi haka ba za ka je ka sake ɗaukar kasa kuma ka buga sannan ka shafa a cikin nan to akwai wanda sai gaya maka me dalilin wannan abu saboda haka to a saboda haka kenan abin da yake so gaya masa idan an kawo a tsoron daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya kar ka dinga misali ka ce to me za ka yi hankalinka ba shi ne ba ya gane wannan abu ko da kowa da gaske shi ko ba haka bane kowa da gaske shi قال يجي سوى في الباب عن ام حبيبه وام سلمه وزيد بن ثابت وابن ابي ذر وابي ايوب وابي موسى قال ابو عيسى ابو عيسى يجي سوى وقد راى بعض اهل العلم وسمع لمن سكى الوضوء مما غير النار mutum ya ci abin da ruwa guda taba to zai ainihin sake alwala wa aksau ahlul ilmi amma mafi yawan malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabtun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kenan akwai ibnu abbas kenan wadami tabi'ai wan ba'dan da wanda suka zo bayan su ala tarki wuruyi mutum ba sai ya yarda wala ba imma zayyar din naru saboda sin abinda ma'ana wuta ainihin da ta wannan dinsa ta taba shi dan kasi ba sai ka saki wala da haka yake zuwa tun daga sahabbai har zuwa karshe sun tafi akan wannan bawo ma za a fi tarki hukumi ma ga yanzu na rushi kira ya biyo maka da babin ma da zai warware da sam wannan babin yana magana akan ba sai ka sake alwala ba dan ka ji wani abin da aka dafa da wuta حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن ويل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر كسوى ناكدا من الله صلى الله عليه وسلم ياكدا وانا معه ina tare da shi fadakar ala ibrahim min al-ansari sai muka shiga ma'ana gurin wata mata daga cikin ansarawa fa zabahat lahu shatar sai da yanka masa akuya ko akala sai shi wa ta tubi kina'in min rutabi ta kawo masa wani bakona a kwarya da ke cikin dibino danyen dibino fa akala min yasi thumma tawadda sannan yayi alwala wa sallali zuhri yayi sallan azhar thumma sarafa sannan yayi tuya fa atatu bi bayan ya sallah ya dawo faɗin bi alalatin min kulalatin min kulalatin shadi kawo masa dan saura daga cikin sauran wani naman akuya da suka riga da suka soya sun ma yaji sun ma sallar asalar sallar yin sallar asar wala mai tawassa bai sake alwala ba to wannan hadisin ma'ana kenan in ma wancan yana aiki to wannan hadisin ya yi dukkan ma'ana wancan hadisin a in kuma wanda zaman zan sun kun farko misali hadisin bai kwanta musu ba ne ba su yi aiki da shi ba saboda wasu dalilai saboda haka su ma dai ma'ana ke da shi ta aka samu majorar da sun tafi akan cewa ba su an zaki a rolan ba akwai wani zaman san ma ba su gama gane ya ma'ana hadisin ba sannan kuma wannan shi kuma ga wani hadisi ya zo in ma wasu yana aiki to wannan ya zo ya yi nuskan ma'ana wannan hadisi da haka a irin wayannan hadisai ne ba wani idan so gansu duka suna ta magana a kai wai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gidan wata mata daga cikin ansarawa an yi kaza kaza kaza to yanzu ranar kawai ya ce da kara alahim al'adun ansari kawai ya shiga gurin wata sun shiga gurin wata mata ta kawo musu ainihin a soyayyen nama ta kawo musu ta kawo musu kaza amma shin shi mai hadisin ya nuna cewa wannan matar wata mata ce wanda ba ta alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata mata ce wanda take kaza kaza kaza wata kila ma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma bai zo ta bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi kan baban kowa ne a duniya iyayensa mata ma kun mahasu mu'mini ne balle shi uban kowa ne a duniya to da haka manzo Allah iya da hurri ya shiga gurin kowa balle ma shi da wani ne suka shiga ba maganan kadai shi a cikin wannan ruwa wani suka ga da suka cewa ai an zubar da manzo Allah sallallahu alaihi shiga gidan mata yana kaza kaza an mai da shi kaza to bai wannan magana sai dai wanda wakila shi din bai ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ke ganin girma za a cikin ransa ya sun dan san koro hadisi na cikin wannan sayaki wallahi a ransa a ransa ma bai kamata ya bidurto masa da cewa wai ma hazu gona kai ina ganin kowane shege daga cikin mai shara ne aka sai maka yayi kaza ranka ma ba zai kaddaro maka wani wallahi a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a dinga kiyayewa duk abin da ya dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da irin haka ake masa na kaji ba idan hadisi bai maka ba kamar yadda muka sani har abada to ba da hanya hanya ake bi ake yi za ki kasance ba ai mun gaisu daga sahabban idan an gaya musu abin da misali bai wannan ba ba za ki suke yi ba kawai idan sai a ransu bai kama kwanta musu ba da su ba kuma ne amma za ki har ka zo ka ce wani nan makaranci ne wani nan dan baran dan yahudawa ne yayi wa Allah kariya yayi kaza kaza alhalin ba ka wannan wuri din to ba karamin kuskure ne to dan haka wannan shine abin da ainihin yake faruwa abin ya kan so ya zo ya kama da kawai sai wani shi kuma sai dauko daman wai dan adam an ce kullum almasu ya kasu na su idan an zo an saka madubi kowa ya zo tsaya kansa ya gani in mai kyau ne zai kansa mai kyau idan mummuna ne zai kansa ainihin mummuna saboda haka duk maganar da aka faɗa in kai mai kyau ne to ba za ka yi tsammanin ma akwai mummuna ba cikin abun ba wani shi kuma in yanzu zai zako mummunan gefen zai zo zako da kai sarwa ainihin mutane ba za ka wanda suke wani hadisan wallahi ba su yi shi da niyyar cewa su mutuntun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال يجي سوى في الباب عن ابي بكر الصديق او ان باب رفع حديث ابو بكر بن ابو بكر الصديق ده عبد الله بن عباس ده ابي هريره ده ابن مسعود ده ابي رافع ده ام الحكم وعمرو بن اميه ده ام عامر وزيد بن نمار وام سلمة الصبوي غير من حديث قال ابو عيسى امام الترمذي سيسي ولا يسمى حديث ابي بكر اما شيء حديث ابي بكر بين انغتا في هذا الباب من قبل اسناده ابن ده بين انغتا بكم تبنغري اسناده حدثنا حدثنا ده اكبر هذا وفي مسألة ده اكبر سامو إنما رواه سام ابن مسكين يروي توشي عن ابن سيرين عن ابن عباس an abi bakarin as-siddiqi an nabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rawaito shi wa sahih da sahih kuma inna ma huwa an ibni abbas ne daga ibnu abbas ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga abi bakar bane daga manzon sallallahu alaihi wasallam haka za rawar bazu haka manyan malamai mahaddisa hadisi suka rawaito ruya min gairu wasu har wato ba da fuska ɗaya ba a ibn sirina an ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya daban-daban da ibn abbas daga manzon sallallahu alaihi wasallam wa rawahu adawi min zari wa ikrimatu muhammad ibn amri ibn adai wa ali ibn abdullah ibn abbas wa ghayru wahidin ali ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam suma wa lam yasbu fi an abi bakr as-siddiq ko sai daga abubakar as-siddiq ba wa hada aqwa wa nawayi as-siddiq قال أبو عيسى ما لبست والعمل على هذا إلا أكثر أهل العلم ما لبسنا أيكي دولنا مفي يوم ما لبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحابة من صلى الله عليه وسلم والتابع التابعين وهم بعدهم دولنا سكة الله مثل كمان سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا سنة ترك الوضوء يمكن بأسياء الولابة مما مسجد النار لن يأتي أبو الأكد بعد وهذا أكبر الأمرين كما أن أبو شيني كرشن abu guda biyu min rasulullahi sallallahu alaihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka anna kai ka ce dai abin da ya dauka hadal hadisi shi wannan hadisi na tukul hadisi awwal ya soke hadisin farkon san ne wasu hadisin farko baya aiki saboda zuwa wannan hadisin ruhi ma masakin naro kenan hadisin da aka yi maganar alwala saboda sirrin abin da ma'ana wuta ta taba shi na'am babu ma ja'a fil wudu'i min lukumil ibli wannan babin kuma zai magana akan yin alwala idan mutum ya ci namar rakumi idan mutum ya ci namar rakumi ya sake alwala wannan hadisi ne magana a kai wannan hadisi wannan wannan kuma gundin lalle a shafi'awa ko abu hanifa ina hukunta alƙalin su da guda biyu nan akwai wanda suka ɗauki hadisi na aiki da ya gobe akan cewa idan mutum ya ci namar rakumi to ainihin zai je ya sake alwala in ya ci namar rakumi وروى أبو نعم لا حدثنا هلال حدثنا ابو معاويه عن الهامش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازم قال يزوى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل حتى في من الله صلى الله عليه وسلم تبدا الولاء الى مسلم الاسلام الرقمي فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا منها sai ku yi alwala in kun namar rakumi wasu ila aka tambaye shi an hukumi min hukumin ganami sake alwala idan mutum ya naman tumaki fa qala sai ke cewa la tawassabu minha kar ku sake alwala in kun namar rakumi ba ya kun sake ba qala yake cewa wani babu an jabir bin samurta wa usayd bin budayr sallallahu alaihi wasallam amma imam tirmidhi yake cewa وقد روى الحجاج بن أرقاد هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حجر حتى ولنا عن يروي والسيد تسيء حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى بن شيخ وكين غني البراء بن عازب هو قول احمد كما امام احمد ياتي akan wannan bayyana واسحاق وروى عبيد الصبي وعبد الله عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الزهر الرشي الزهني وروى حماد بن سلمة عن الحديث عن الحجاج بن عبد فأخطأ في ذي مسوره وقال في عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي عن ابي صديق والصحيح حديث عبد الرحمن بن انجز ابن ابي ليلى عن ابي عن سيد بن بغير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب معنى حديث البراء بن عازب ليش انجز قال اسحاق صح في هذا الباب حديثان حديث guda biyu ne suka inganta a wannan babi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisul Barra bin Azib da hadisin Jabir ibn Samurata هو قول آمن وإسحاق وقدروا لي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أروج لك التابعين مثلا لو وصلت أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل سوى سكتي و لم تجعلنا مرة قومي سياسة ولا هو قول سفيان الثوري شنو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة لابد أن الكوفة كما هي عند عينهم مالكية ما ولا بأكل لحم الدكتور مالكية ثم يساك ولا يجعلنا مرة لزور الظهر ولا wani lokacin malamai kuka hawa suna magana idan mutum ba ya koma hadisai ba ba zai gane me suke nufi ba kawai dai ya zo yana rubuta alala ba ta hawa da cikin rubutu bi masu duburi wala bi kazali wala bi akali lahamin da zuri haka da cin naman tsora ko in kana karanta wannan kana wucewa ba ka kai karanta wannan hadisin ba to me me ka wannan ba ka me ka wannan magana yau wato sai kai kawai irin wannan za ka gane cewa ya faɗi wannan magana ne saboda kar wata rana kai karo da ita ka wannan ashe a masabarsa babu kuma ba sai ya tsaya ya kawo maka hujja ba dan daman shi shi fiqhun shi za kiran sa furu'a shi reshe ne akwai usul din sa usul fiqhi shine abin da yake bukatar hujja sai maka hadisi kaza hadisi kaza to ga kuma dalili a hadisi kaza na suki ne hadisi kaza ba suki ne hadisi kaza kaza ne saboda haka wannan shine usulul usulul fiqh shi kuma furu'a reshe ne ba sai ya gaya maka sai kawai sai maka an haramta shan giya ainihin shan giya haramun ne zina haramun ne kaza haramun ne ba sai ya ce maka ai manzo Allah aya kaza ya haramta shan giya ba ya haram Allah ya hana aya kaza shan giya ba manzo Allah ya haramta shan kaza baya ba sai ya kawo maka wannan ba kawai shi hukuncin zai dora ka kai kai tafiya kai wannan kuma shi ne abin da malamai suka zaba duk wanda yake sabon karatu ne ya tsaya su ne karanta furu'a idan ya santa saboda haka sai ya koma kuma abin da ya shafi hadisi da ke dinga bunkasa abin da lokaci ne sai ga abin da ake yana shiga yana fahimta amma idan bai bunkasa wannan ba ya zo ya fada cikin wannan bangare din sai ga abu bai masa daɗi ba ko kuma ainihin ya san hukunci ba ya san wani abu amma bai san asalin hukuncin da ake magana a kansu ba sai a dinga samun matsala sai ga mutum ya sai na kudin zafi kaza ai na ga an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza alhalin bai san an yi lusan wannan ba bai san wata hanya aka bi aka yi aiki akan wannan hadisin sannan aka yi lusan sa ba na babu wudu'i min masjid zakari wannan babin zai magana akan alwala idan mutum ya shafi azzakarin ya sake alwala حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القدان عن محمد القدان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن مسعود بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيك جاء من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من مسكره فلا يصلي حتى يتوضأ هو اللي شاكر الذكرنسا بل يساكي صلى الله بل يصلى الله حرصي يا ساكي الولاء قال يك زوجي أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وروى ومن ذكر ولا يصلي حتى يتوضا ورأى ورأوا وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح وهنا حديث صحيح قال يك هكذا رواه غير واحد ستة هذا عن هشام بن عن أبيه القدرة هكذا رواه وروى أبو أسامة وغير واحد من هذا الحديث عن هشام وسأل أبيه عن مروان عن بروس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن مسلم حدثنا أبو أسامة بهذا شما تولى وروى هذا الحديث أبو سنان عن قوة عن بروس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سنان عن أبيه عن قوة عن بروس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فتمنى حديثه هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين wannan fadi ta magana da yawa ne suna da sahabbai da tabi'ai wa bi yaqul awzani da haka imamu awzani ya fadi wa shafi da shafi wa ahmad da ahmad wa isaka da isaka qala muhammad ya imamu bukhari yace wa sau shay fi hadha babi hadith kutbata shi ne ingan wa qala abu zur'at hadith mu hadith riyad al-wari sayyid wa hadith ala ibn al-harith an maqbul an ambata ibn abi sufyana an ummi habibata wa qala muhammad lam yasma maqbulun من أحمد بن أبي سفيان وروى مقبول عن رجل عن رجل عن أحمد غير غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث هي كما لشاهد الله ولا حديث الباقي بني wannan ya ya ya nuna mana masabar tsaron shi mai littafi nuna mana shi ba shafi ne a shafiya su suna aiki da cewa wanda ya shafi azzakarinsa a rarrafa suna da haka ya ci gaba da sallar amma a malikiya wanda ya taba zakarin sa Allah su kare sai ya saki alwala da ba malike ne ya tashi zai fara kawo babi na gaba da zai kawo wannan babi amma shi yanzu yana so ya tabbatar maka da hukuncin in ka sha kun ya shafa aurarsa a zakarin sa bai kaya a zakarin sa ko a al'aurarsa Allah su bata kare ba dan haka sai fara kawo maka hujjar samu sannan zai kawo maka samu kuma yanzu ana ina ba ta mun gane sai ke cewa wa ma za a fi tarki hukumin masu zakari wannan babu zai magana kan cewa in mutum ya ba zakarin da ba sai ya sake aula ba kisa ya kawo wannan to amma alayi halin a kudosin mu na malikiya duk malikiya ta yi magana da yawa akan wannan matsala din kudosin da suka kawo da namu namu su san sun fiyewa saboda sun kawo a matsani an kawo a ainihin a sanadi an kawo su da yawa su abin da suka faɗi na cewa abin da kai muka faɗi akan cewa shi wannan hadisi nasu zai kawo yanzu dalku ibnu aliyu shi kadai roto wannan hadisi dalku ibnu aliyu shi kadai roto wannan hadisi shi kuma wannan hadisi na wanda jami'a ta garin sa ya saki alwala da yawa suka roto shi sun kusa sahabbai kuma da goma su roto cewa wani zakarun kwalai da wasa wanda jami'a ta garin sa saki alwala abu hurairu da abdullahi umar ya rawaito ainihin sa'adu ya rawaito daga cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sahihu ya rawaito Talatu ya rawaito, Ummu Habiba ta rawaito, da yawa Abdullahi bin Abbas ya rawaito, Ibn Umar ya rawaito, cewa mun saka rufare da wasa. Amma shi kuma wannan inda aka samu hadisi na Talatu bin Aliyin. Shi kuma kusa da sauran na farko wanda suka rawaito da yawa sun fi karfi akan wanda ya rawaito shi kadai. Na biyu Talatu bin Aliyin lokacin da aka rawaito wannan hadisin. Ma ya zo samun zala sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacin sa Madina. farkon dawon matsala ta lafiya madina ke ya zo ya tambaya shi idan mutum ya taba zakarin da tsawore matsala ta lafiya ta ai a zakari ma na ma da cikin kadan ka taba shi kaman ka taba sauran cikin kadan za ta bada wani shi kuma hadisin Abu Huraira na Musa Karbe da wasa Abu Huraira tunda ya rawaito shi Abu Huraira shi kafin ya zo Madina ma an an jima da gama ginin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamanin manzo Allah sai shi har manzo Allah ya fito ba ce ba su ma da manzo Allah sai ba an zima a Madina kafin ya zo ya musulunta har ya roto a cikin ya nuna cewa kenan wannan da ya tambaya sun ana gina masallaci shi ne na farko Abu Hurairah shi ne na karshe tun da Abu Hurairah na karshe to yayi nuskan wancan don haka to zamu yayi nuskan wancan suka sake cewa hadisin da tabbatar da bara'atul afliya ya ainihin bai da karfi akan hadisin da ya kawo sabon ilimi duk hadisin da ya kawo sabon ilimi ya kai da tabbatar da bara'atul asliya tabbatar da bara'atul asliya shine komi a farko ai halal ne sai in aya ko hadisi ya zo ya haramta da haka mutum tun da in yayi alwala in ya taba jikin sanan Allah ba ta warware ba to ai haka yake idan ya taba alwala kuma jikin sanan Allah ba ta warware ba wannan bara'atul asliya ne to hukunci ne ana akan sa amma wanda ya kawo maka yace in ka taba kaza amzanka nan ba ta warware ba amma in ka taba can ta warware ai ya kawo sabon ilimi to hadisin da ya kawo sabon ilimi ya fi hadisin da ya tabbatar da abin da zaman kan haka yi tafsirul hazin da haka aka yi ta kawo hujjojin su malikiya shi yasa muka dauke na malikiya ne amma wannan karka ga ya tsirki tashi shi ainihin da ba masa ba su tafiya shi imamu tirmidhi شنو سبب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر حدثنا عناد حدثنا بلاد بن عمر بن عبد الله بن بدر عن قيس بن ذلك ذلك بن علي هو الحنفي معنى شي ذلك بن علي نجي لك زي ما الحنفي عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم ياتي وهل هو الا مضغه منه او فتحه منه كما قالت اي شي ما اي auren mutum ainihin soka ne a cikinsa ko kuma bar'atun ma'ana wani yanki ne a cikinsa gaba sai a cikinsa da aka yi taba zan wani warware ba kada yake tawa min babi an abi ma mata abi ma mata ma wato shi wannan hadisi da sabu bin aliyu kala abu isa wa qad ruya an gairu wahidin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd tabi'ina arwaito cewa sahabbai da wasu da cikin tabi'ai annabun lam yara wal wudu'a min masdari su ba sa ganin mutum in ya taba zakarin sa sai ya saki alwala ko kaulin ahlul kufa mutanen kufa ma aka kasa tabi ابن المبارك وهذا الحديث أعطل شيء هو في هذا الباب يقولون حديث اللي هو أن ينقص الأكوة وأن الباب وقد روى هذا الحديث أيوب ابن ويس ومحمد بن زابر عن قيس بن سلكي عن أبي شمال لقيس بن سلكي لجماعة جنسة وقد تكلم بعض أهل الحديث أما وسمع لما حديث اللي مقالا في محمد بن زابر وأبو وأبو وأيوب ابن قصبة وحديث ملازم أمر على الله بن بدر أصف وأعطل شيء بكو wa'asar kuma shi ya fi inganci. Na tambaya Ka tambaya? Alhamdulillah, za mu fara nan tambaya da Afirka. Allah ya kai ku sa cikin zuwa insha Allah. Na. sallah a wajen masallaci alhalin cikin masallaci akwai wuri laifi ne wanda yake ainihin babba wanda wasu daga cikin malamai ma sun tafi akan cewa mutum ba shi da sallarsa inda ya so bai cika bai da sallah a waje saboda hadisin da ke cewa na mu zata da sun sun da wasu amma abinda malamai kusur suke magana a duk irin waɗannan hadisai ko wani magana da suka yi magana kansa wanda yura kuma ana ganin sai na faruwa to shi ne wasu da suka kan cewa wanda ake nufi la salata kamilatan ba la salata ban dole sai an kaddara wani abu la salata kamilatan la imana liman la amana lahu ma'ana la imana kamilan kuma shiga da duk hadisin da ya magana irin su zaka za zaka za din nan to zai kore mutane da yawa ba a fi zai kai kowa wuta ko yawa shi imani ai hawa hawa ne amma kuma sai gashi an zo an ce la imani da man zaka za ko la yumin a hadu kuma ta yi ko da yaki ma yi ko da nafsihi wanda kuma muna ganin mu'mini da yawa wani ba zai iya haka din ba kuma mu'minin ne saboda haka sai suke kaddara kamilan kamilan ma'ana la imana kamilan la salata kamilatan ma'ana dai sallar mutum akwai na kasu a cikinta ba za a ce in yayi sallar Allah bai karba ba idan ka in yayi sallar Allah bai karba ba to duk sallolin masu yin wannan sallolin kenan ba su da wannan sallolin ba ta fita idan mutum ya waye gari haka yake yi duka rayuwar sa ka haka wanda bai sallar ko su ba kenan da dai ka ce ba shi da ladan sallah cikakkiya kamar yadda ake nema su abin da ake faɗi in ya zo cikin masallaci yayi wataƙila yana kamar hadisin da yake magana wanda zai zai zai samu lada ashirin da hudu ko ashirin da kaza to shi watakila ba za a bashi wannan lada ashirin da kaza amma dai bari da ta samu wala Allah cikin Allah zai kusura masa kadan a cikin ashirin da kaza dai ba zai bashi cikakken ashirin da ainihin wurin bayan da ainihin ya yi wa sauran masu sanya kawai saboda haka babu ba akwai da kuskure mutum ya zai sallah a waje a halin su bai gama ba amma wanda suka kan sa mutum mai da sallah kwata-kwata wanda su kuma sun zan zo ba shi kasuwanci dama ana bada abin da ke jawo da shi kai tsaye shi ne abin da ya shafi rashin cutar da wani da kai mai cinikin da shi wanda ainihin zai zo ya yi muddin akwai cutuwa in a wurin kai ne ke aunar wa mutane shi ba su yana yi zafi yana wasu kima ke nan ya ana da kasar da kasa wanda bai ainihin rabuwa kamar falo ko kuma su ne suke cutarwa wala Allah sun sai kawo ke auna idan ranar dai yana yin zafi in sun kawo falo biyar na a wurin kai dawo kullum rabi idan ma kana cutar da su da haka ya wuce bisiyasin asalin awon da ake nema shi da haka wajibi ne ba bawai ya kamata su ne kuma wajibi ne san da shi ne wanda ainihin baya ko
Thank you. ya halatta
a ita kan iyalin da su mai da mai kawo masa abinci ta iyalin sa to ai akwai abin da ke cewa a tsaro a cikin ma'aura talauwa tana halatta duk abin da aka haramta larura tana halatta shi muddin babu inda ya samu abin da ya saya misali ya dole su gidan da ne ka kuma saboda wasu da nasa dole za su iya kawo masa amma ko duk abin da ya shafi sharuɗa na gidan ba irin shiga kuma na sabon da za ki yi su kula ba duk abin da ya shafi sharuɗa na gidan ko sai da yi wannan layuwar musamman in layar ba ta layar da wannan bane wanda ake wuwa tsakanin maza da mata akwai wani layuwar a kasuwa in dai har zai kawo nan to na gano ne a kasuwa za su rika ainihin gogayya da maza su iya taɓa jikin wannan sannan kuma ainihin ya zama da cewa ya shiga babin haramu amma in dai zan ta zo da kawo da abinci ba kowa ta gane da ba kowa ta gane da ba wani ya halatta zuwa cikin masu ba sannan kuma an yi izali shi ne suke magana akan mata da mace ta zo kasuwa ta tsaro gaba ɗaya da mace suke zaune a cikin gida ba zai kasuwa ba sai ta baro ce to gara wata zai kasuwa ta tsaro gaba ɗaya yawwa don wata suna zaune a cikin gida amma tsoron hoton a kan fito za su tsoro a kan gida ana gani da duka duniya ba kasuwa ne ba ta sa kayan ado da komai yadda aikin kinsa ana gani wata wata kuma tana gidan amma tana kofar gidan tana kallon masu wucewa ana kallon da sauransu wannan haramun ita mace kawai mutum da jikan da shine izali da ruwa ba maganar mahalli ko wani wuri ba na'am
ya tsammani da wanda a yanzu ruwa cewa akwai ka'ida da aka yi na kawo tsammani wani yake da ba a yi wani da ba ya kana kawo na kawo na gaba da zai yi kawo da ma saboda na ba shi ya kawo da zai da mai na ba da zai na da wata wani ya na da mai da zai da zai da ke kawo na kawo da mai wani ya cikin da zai kawo Nine, nine, four, three, and four. Zero eight zero three four nine nine four three eight four. I like that. Yeah, I understand.
alhamdulillah Allah ta mu da imani Allah ya wada ka da lafiya Allah ya wada ka da lafiya mana mu ya ci da awal ya da lafiya Allah ya wada ka ya ka kamar ya ويغفر له عليهم وعلى آله وصحبه وسلم